الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دار الأربعاء عشرين ترى وطن سفر shekara ta dubu ne dari hudu da arba'in da shida bayan jira na ba da talatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun ga darasi na dari biyu da sha uku daidai a wannan littafi mai albarka na Abdul wal Marjan fi mattafaqa alaihi shekara mun kuma zai a darasi na zan kai darasi na ɗari biyu da sha hudu kitabun alfar kitab na arba'in za mu shiga a cikin littattafan da suke wannan littafi mai albarka za mu fara littafi na arba'in kitabun alfar min al'adabi wa gairi hadisi ne lamba ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da tara shafi na ɗari hudu da sittin da shida a wajen nuskar mala yake kitabul alfaz littafi ne da zai magana a kan al'alfaz lafazan yin al'adab na ladabi irin kalmomin da aka faɗa a kun girmamawa kowane yare suna da kalmomi suna da dashi choice of word da ake da shi akwai kalmar da ya kafa ɗaya yanzu a gurin bakani ba zai ji da komai ba amma ka gaya a wani gurin sai ga kamar zagin ka ce to su ma ka larabawa suke da wannan babban tsiron shi ne al'adar wal adab da irin ladabi wato min al adab na daga ladabi wa gairi da wani haka ko wa gairi da wajen ta babu nayi an sabbin da babi na farko da za mu fara shi ne wanda zai magana akan hani akan zagin zamani haka ji mutane yanzu sai mutum ya tsaya wannan kaza na zamani sai ya tsine wa zamani to shi ne malai ya ce annabi ya hana zagin zamani na aibu zamani na wani aibu fina wa mali zamani na aibu fiwana muna ta aibanta zamanin mu amma mu ne masu aibu shi zamanin mu ba su da wani aibu in ba mu ba kuma za ka gane haka sai abu ya zo kan mutane duk wanda ya samu dama zai ga dan duniya to saboda haka ashe ba laifin zamani ba ne muni ko za ku gana ta magana yanzu ka je ka gani duk inda ake ce da mai kaza suna ji cewa an san jarida sai su rufe gidan mu ce yau gaba ɗaya ba za a bayar ba saboda haka sai gobe goben ka zo za ka ji sabuwar to shi ne abin da ake gaya ma wannan abin da yake nuna ma shi ne wannan dama abin da yake nuna ma da zarar ya samu dama sai ya fi wanda yake iskanci yanzu iskanci shi ne kawai karatu duk wanda ya samu dama shi za babu mai bakin magana irin wanda ya samu dama ya gama lafiya lau to ya zo magana za a saurare domin ya gwada a gani amma wanda bai gwada ba za ga duk abin da yake da dama yanzu aka mutum yana sai da idaje zan baka misali a ce mu yana je da idaje to a ce katin gaba ɗaya a unguwar je gurin sa ka je ka ga mulki wallahi ya ga dama bayan tsarin kuɗi da zai mulkin da zai za ka sha mamaki ko mai je da kowace kawai zai ce ya ma fata yau ba zai ziyar ba domin shi ne mai dama a wannan lokacin to haka muke fara na aibu zamanina wa na aibu fina wa ma li zamani na aibun biwa shi da Allah ke tajjar raba mu da wannan da wannan to kai mu domin ku ko ta ruwa ba ta muke daidai ke mu kana neman wanda yanzu wanda wato rashin rashin kan gado rashin kan gado irin na jiwa gabanin biya ana cikin rayuwa ta matsi za ku rika zuwa kuna rayuwa ta ta almabazzaranci in mutum ya zauna ya ganki a matsayinsa na dan Najeriya ya shiru sai gane cewa lallai shugabannin mu ba talaka a gaban ko da titin ko kuma ana cikin wayannan wahalalin kana ka dogo kwanan da aka bazar da zanga amma ba wani tunani yau kuma ka tashi da tsarin kudin mafi wanda nake tunani domin magabata a baya waɗanda suke shugabanci kullum tunanin su ya za a sauƙaƙawa sai na umar ba zai da ya daina ci abu mai mai ko saboda talakawansa babu amma su yanzu jirage suke biya na hauka kuma ai gwara mota jirage jirgi Najeriya ainihin na tunanin ka kalli tsarin Najeriya daga nan tunan zuwa yanzu za ka ga ba mazan ba mata yanzu ina jira wani jiya yana ta dariya na ce iya sani na ba ce ma ba wai abin nan ba ba iya sani na shin da tarihin duniya yake ba ta barauniya irin da zanen tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau eh kada ya nace to kuma akwai kake matar da ma rigan maman da ta kwarce kai ka ta wajen wannan a haukan tun da kake mai renon ya tafi miliyan ishirin da takwas take biyan ta a wata mai reno kawai latta kawai da za ka yi ɗan primary ko secondary school a jet ake kai shi ne ya dariya na ce in kuma akwai kage shi ne daga zamanin annabi adam har zuwa yau babu barauniya a mata irin da ban sani ba ko kun binciko a naku tarihin ba da abu ba kana kallo bai yanzu da taje saboda irin kuɗin da ta ɗiba ana neman ta a sai na amerika suka hana ta kawai ya kai mata house arrest aka sa mata wata tiraka kawai aka kyale saboda kudin su da mu su ma su ne da amfani ba abin da kuma za a yi mata tana nan ita ya za a yi ya za ta yi da wannan na ai na Allah ne kuma na Allah ne a wannan kansa ita za ta kai ta lahira saboda zalimin ka kallo kawai in kuma ka dawo kan ba za ka yi sai ne bai da inda ya za ka yi in kai da hakan ba za Allah ya zaune bari ya ne ba wannan ya ce to annayu an tafi da an hana zakin zamani ana bi hurairah radiyallahu anhu kan an karbo daga Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi yace qala Allahu azza wa jalla ubangiji mai girma da uwaya ya fara hadisul qudsi kenan yuzi ibn adam Allah baka wajen zargi yake dan adam yana cutar da ni inda Allah da kansa ake dan adam yana cutar da ni wane mu to sai yake cewa ya tubbu dahar domin yana zagin zamani wa ana dahar kuma ni ne zamani kisa kullum zagin zamani kuskure kuskure kaga ai abin da ina ko sai da Umar yana cewa za a yi zamani kala uku akwai lokacin da in ɗanka zai fito waje za ka ce duk wanda ya gani za ka tafi shi da farar rigar da duk wanda ya gani abokin sa ne domin kowa da gaskacce ne yace akwai lokacin da zai biyo shi kuma yace in dan ka ne fito sai ka ce ya fite a wuta da kowa amma ban da wani da wani sai a cire wasu in kaɗan yace na uku kuma zamani karo na uku shine wanda zai zo wanda za ka ce dan ka yi fita ba ka san ganin sa da kowa sai wani da wani a wanne muke ala hukumi ala hukumi wanda yanzu sai kana lura kamar da muka gaya wa wasu iyaye da muka tattauna da aka abin da yake hukun kula da iyaye sai kana lura da waye abokin ɗanka sama wannan matakin da suke faɗa adibu sab'an la'ibu sab'an sahibu sab'an ka ladabtar da ɗanka a shekara bakwai tsawon shekara bakwai nan da abin da ake yi domin ka san zai yi rayuwar bera ya yi ta guri ya yi ta kare duk wannan rayuwar da ake faɗa to kai ta bi- kai ta bibiya saboda haka ka ladabtar da shi duk abin da yake yi shekara ɗaya zuwa bakwai nan zuwa ake in ba daidai wani kar kai kara bari dan za ga wasu suna da wani abu sai ga yaro na ta tabara sai mara abokinsa a gabansa ba ai da yara yawa wai yara kenan duk abin da ake yi suna ɗauka saboda haka a baki ladabi ba ka ga hadisin amru bin salama amru bin salama hadisin da ya zo yace annabi ya ce in mutum zai ci abin da ya ce tammillah wa kul mimma yadika ko wannan hadisin da ka ji wannan hadisin yana kankani annabi ya gaya wanda ya girma ya faɗa ba wadancan yaro ne kuma annaba alaihi salatu wasalam bai kyale shi cewa dan dan amarya bane ai zuwa dai amarya ce ta zo da shi eh amma ka ga annabi yamar magana yace kai ya gulam dan milla gaban ambaci Allah madaukakin sarki wa kul bi yamini ka ci da damanka wa kul min ma yadiku kuma ka rika cin gaba domin ana ci yana janyo gaban gozu aka koya mallabin wannan ladabi ne da dole ka koyawa da wanda za ka da iyaye da ce in ka zo zama cin abinci zaman ma sai an gyara ba a ce rike kwana duk wani abubuwa har wasu suna kawo lutuba ce a in ba ka rike ba sai gudu irin wani abubuwa ka rike shi in ka gaba kuma a ce su ɗe duk sunnonin annaba ake koya ba a hankali amma yanzu yaro zai ci abinci ya zubar kuma za ka tuna da wannan ladabin sai aka zuba abinci sai a ce to sai ka ci ko in kuɗe yawa ne sai a ce to Allah barka abincin da yana karshe amma yanzu mutum wai gayu ne a kan abinci sai ka loma uku sai ka bar sauran in gidan ba ku ta kaji ya ce wai ai tsawon shi ne zai ce wai a'a ba su ta annabu gani Malaysia muna da tauna da wani malamin mai ce to a Malaysia malam kare Ismail har yanzu malamin mu in muka je gidan da aka kawo abin gida ba shi rabi zai ma ka zuba yadda za ka yi ci domin ka zuba su sai ka ci to shi za duk wanda ya je sai kokari ya zuba kaɗan gwara ka cinye ka ƙara eh cinye ka ƙara ba wai zancen abin nan kuma ba wai zancen ka fi kamar loma ɗaya biyu wallahi sai ka gama da ita ba wani yanga sai ce ɗabi'ar wannan ba mutanen malaysia su al'adar su kenan ba a cin abinci a wani kamar yadda za ka ga 'yan indiya da pakistan ba a ba almajiri ragowa sai dai a zuba mar wani in almajiri zo yana bara sai a tafi kwanan za ko an rage ba za a ba shi ragowa sabo ake bai dan tana da zira a tafin fiko da duk wayannan ɗabi'un masu kyau za ku ga gaba ɗaya yanzu sun kokari sun rabu da su mutane sun zama wasu iri su ba turawa ba su kai ka rasa ozam da zina bai na gane yadda muke yanzu mu ba laraba ba mu ba turawa ba ba kuma hausa ba domin hausar an rabu da al'ada an rabu da ita to wannan shi ne to Allah ya ce ni ne zamani biyadil amr biyadil amr ko biye da al'amur lallai al'amari duka al'amura a hannuna suke gurin da ake koma ya ce a koma gurin Allah ku rika zakin malamai ku ce wa malamai kullum sai dai ke magana da akan kaza kaza a'a ai Allah ne yake a koma gurin sa ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم كل فتحنا عليهم بركات من السماء da mutane za su yi imani su ji tsoron Allah Allah ya ce sai na bude musu albarkatu daga sama kaga gurin sa ne za a koma ya bude albarka ba wanda ba yo hatta waye mun yi wannan shugabannin me suke yi ba wanda suke yi amma ji Allah ji ne muqallibul qulub me jiji ya zukata in ya ga dama rana daya in ma yana raye yanzu zai zai dauke shi ba shi kenan ba Allah ya ɗauke abinsa zai ya kawo wani ko kuma da ran zai ana shi tacewa duk ba an yi haka ba baya to to matsalar shi ne mun ki gamsuwa Allah shi yake wallahi da garin da aka gamsu za ku jawa bai shi al'amarin da bainal kafi wa nun ne eh tsakanin kaf ne da nun kun ne kawai yana cewa ka canje to zanje ya tabbata sai dai ta dara shirka ummatin kare kare eh sai ruwa wa ta dare wannan yanzu bai yi ba to Allah madaukakin zan gefe al'amari a hannu na yake ukallibul layla ni nake juya dare wanda hara da yi wanda yake wannan aikin ga ya kamata a sallama ba a baki ko gaba daya kar mutum mu koma tsarin kafirai da suke biyo kalu ma hiya illa hayatun dunya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahab haka suka rika faɗa wa ma lahum bi dalika min ilmin inhum illa yadhunnun haka Allah ya ce a dan suratul jafiya suna cewa ma hiya illa hayatun ita ba wannan rayuwar ba komai bace daga Kano sai Kaduna na mutu wa nahya za mu mutu kuma mu rayu haka ce bala in ma wajen mutuwa za su kuma wata rayuwa aya gurin wasu daga cikin kiristoci wannan ɗabi'ar ake sai mutum ya zo ya ce wallahi wallahi ya ga wani a gana wannan da ya mutu suke ba da yadda da ya ga shi saboda a ƙila su cewa in dai ka mutu kana da daga za to kawai wani gurin wata ƙasa Allah zai canja ba amma ba za su ba ka mutu ba ne ba ka kafirai su ɗauko wannan mugunyar ɗabi'a suke faɗa cewa na mutu wa ra'aya za mu mutu kuma za mu kuma rayuwa wa ma yuriku la illa kawai zamani ne ta ce take kashe mu ba wani mala'ikan mutuwa wa ma lahum bi dhalika min ilm Allah yake wa da ilmi aka haka innahu illa yadhunnun gaba ɗaya ai ma ba komai suke ba ba dai da tare kaga suna jingina ne rayuwa da mutuwa ga ga zamani ga mulmururin zaman wuce judewar zamani yake sa a mutu kawai wannan kuma ba daidai bane kaga idan ka zo kana zagin wanda yayi aiki ai da wanda in ka zo kana zagin aiki ai da wanda yayi aikin kai yawwa Allah ya ce su juya zamani in ka zagi zamanin to da Allah kake domin shi yayi to me za mu koya ma yi tsadu da hali tari musabbin da an haramta zagin zamani na biyu wujubu tauhidin lahi bi af'ali wajibi ne mu kaita Allah wajen ayyukansa aw ma yusamma bi tauhidin rububiyya ko kuma abu da ake kira tauhidin rububiyya shine af'ali rabbi ayyukan Allah na uku husnul ta'addub ma'ana kyautata ladabi in za ka yi mu'amala da Allah madaukakin sarki ko ku kyautata ladabin ka inda wuqu'i bala'i wal mihan lokacin da Allah ya ma jarrabawa amma je zai ta faɗan maganganu saboda Allah ya ma jarrabawa wasu na yin haka ko kamar yadda wanda na taɓa ba ku labarin da wanda aka yi wa rasuwa ɗan ya rasu ya daɗe bai haihu ba kuma aka haihu yana kasuwa da azumi ya kace wannan yaron kawai ya fito ya buɗe randa daga ruwa yana ja da rana babban mutum abu alaji wani haka yake duk wanda ya mana kankara sai mun manna ka ga wannan ai kan ba da Allah kake ga yawa haka wato azumin ba ba za ne bake inda ya dauke mata Allah ya zaune. To wannan shi ne. Wane mutum? Kalmomi kan tsanyi mutum zai faɗa ya nemi. Shi ta yi annabi zai faɗa ya ce. Zamani zai zo wanda mutum zai yi wayi gari yana musulmi ya mata kafin. Wannan ai kalma ce ta kafin. Da Allah kake? Allah ya zaune. babu kara da tasmiyar bil'aina karman babu da yake magana akan cewa makaruhi a rika kiran inimi da alkarmu in ka ci duba kalma ai karam tana rabin mai daraja kenan karimi kuma kalma ce ta dan adam ba ta bishiya ba yawa inna akramakum a inda layi a da cikin kariman ma zai da Allah ya ce masu takawa to kuma a rika kiran inimi da karimi ai kaga an yi da gine duk dan adam kenan to shi da annabi ya ce makaruhi ne